الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والصوم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a yau asabar 20 da 29 ga wata almuharram 26 ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hira wanda kuma ya dace da biyar ga wata ko biyar ga watan iki shekara ta dubu biyu da biyar miladiyya yanki da baya da karatun littafin muna a tuhfatu saniya wata sharhin ajiri ne a wancan lokaci mun tsaya ne a kan babin tausidi ko ina jin tausidi shi ne karshen abin da muka yi muka yi bayanin tausidi da nau'ikansa da hukuncin kere wani nau'i a ciki sannan kuma yau za mu shiga babu na gaba amma kafin haka ina jin akwai tarda ba na jin akwai wani tamarin ba tamarin za mu shiga babin gadon bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من كل إنسان إلى مسلم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى البدل وحكمه قال إذا أبدل اسم لمثل أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وأقول البعيد معناه في اللغة العوض تقول استبدلت كذا بكذا وأبدلت كذا من كذا تريد أن تستعبد تعبد منه باصطلاح النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطه وحكمه انه يتبع المبدل منه في اعرابه يتبع المبدل مبدل منه في اعرابه على معنى انه اذا كان المبدل منه على معنى انه على معنى انه إن كان المبدل مبدل مبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا نهوا أبا إبراهيم أبوه وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا نحن قابلت إبراهيم أخاه وإن كان المبدل منه مخطوبا كان البدل مخطوبا نهوا أعجبتني أخلاق محمد خالد وإن كان المبدل مبدل منه مزعوما كان البدل ملزوما من يذكر ربه يسجد له يقول
البدل يقول إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه يعني عندك مثل من سنة سنة ko aka musanya wani fi'ili da fi'ili to zai bi ne a cikin dukkan lirabinsa an gane ko wato an kawo suna a nan sai aka kawo wani sunan makwafinsa a nan shi wannan ɗin yana nan ba goge shi aka yi amma dai wanda yake nan gurin an kawo shi ne don ya zama a madadin na nan sai aka musanya fi'ili da fi'ili ga fi'ili a nan kuma a nan sai aka fi ya kawo wani fi'ilin don ya zama a madadin wannan wanda aka ambata ɗauki to shi wannan din badiyan tabi'ahu yani tabi'al awwala fi jami'i rabi zai bi na farkon a cikin dukkan lirawun sa sai ga kan al-awwali marfu'an la budda an yakuna thani marfu'an wa idza kana mansuban la budda an yakuna kadhalik wa idza kana mafhuran fa la budda an yatba'ahu fi khafdihi kadhalik wa idza kana al-awwal مجزوما فلا بد ان يكون الثاني majzuman aiba to wannan sai nuna mana cewa wato yadda ake samun suna da zo a madadin suna to haka fi'ili na zuwa a madadin fi'ili wato albadal لا ينحصر في الأسماء فقط وإنما يكون في الأفعال كذلك don haka sai ya kawo maganin aljazmu ai mun san cewa aljazmu la yadkhulu illa fil af'al fil af'al kama anna al khafda la yadkhulu illa fil asma lakin al ism wal fi'l yashtarikani fi al raf'i wal nasb فيختص كل واحد منهما بشيء ويشتركان في شيئين يشترك الاسم والفعل في شيئين وهما الرفع والنصب ثم يختص الاسم بالخفض كما يختص الفعل بالجزم كنت شنو معنى تبعه في جميع إعرابه sharhi yake wa sai albadal ma'anahu fil lugha idan kana son ka san meye ma'anan albadal a cikin lugar larabci shine al-iwat musaya abu kaza a madadin kaza an gane ko al-iwat da ko musaya kenan idan aka ce awada bi ma'ana yayi musaya da shi kenan dan haka suke cewa albai'u mu'awada wato cinikayya kamar musaya ce in na baka naira dubu ka bani littafi ai musaya maka kai ka karbi dubu ni kuma na karbi littafi musayar kenan ai to idan an ce albadal a cikin larabci ka ga ya zama mai al'iwa wato musaya kenan dan haka da al-mu'awada da al-mubadala dukkanin su ma'anarsu ɗaya a larabci taqulu kakan ce a larabci istabdaltu kaza bi kaza na musanya kaza da kaza istabdaltu kaza bi kaza kuma kasance abdaltu kaza min kaza duk dai ma'ana su daya na musanya kaza da kaza sai dai kawai wajen istabdaltu ka nemi musayar kai karan kanka ka nemi wani bari in baka kaza kai ka bani kaza ina fata mun fahimta shi ne istabdaltu domin fi'ilin istaf'ala daga cikin ma'anoninsa a cikin nazari na nufin shi ne ya dullu ala talab kamar da aka ce istaghfara ma'anarsa shine ne talabal maghfirata istakhraja ma'anarsa shine ne talabal khuruj talaba khuruj fi'il fastakhrajahu yani talaba yani talaba al-badala huwa bi nafsihi na fata an fahimta abdaltu kaza min kaza na musanyo kaza da kaza karshe dai ma'ana za ta koma ta zama daya ai ista'aftahu ma'ana ka nemi musayarsa wannan a larabci kenan albadal shine mai al'iwa وهو في اصطلاح النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطة التابع المقصود بالحكم بلا واسطة ده مكربو تاسي كده كان الله ذهب التابع المقصود بالحكم بلا واسطة كيف نجد أنك يوني دي يزو يدي يدعكي كو الخليفة نا كالي مثالا لكي تكين الله سبود آنا تكين لتاكي دن ذاكو إيغاني تكيسي عدل الخليفة هل هذا كلام أم غير تام تام كلام تام إذا نكي عدل الخليفة خليفة يا عدل shi ke sai ka ce zantar ba ta kake bane ba yanzu kana nufin lafazin adala dole sai ya nemi muhawalan bihi masu wannan ba zai taɓa fahimta ba bari mu kawo to wannan fa ja a zaidu ka san duk dan nawo sai ka ce masa zaidu ja a zaidu hal huwa kalamun tam mun yi tafaki yanzu ba shi ke da ba a zo da lafiya to ja a zaidu كلام تام أم غير تام كلام تام أما إذا نتي جاء زيد أخوك جاء زيد أخوك da wannan zancen da wanne wanne zai nufi kan haza tamun wa haza atammu minhu wa haza atammu minhu haza kamilun wa haza akmalu minhu هذا تام وهذا أتم منه تو wato sai ce shi albadal shine attabi'u tsakanin zaid da afuk ayyuhuma tabi wa ayyuhuma almatbu men wanne ne attabi afuka wanne ne almatbu zaid wannan shine attabi to wani almatbu jamil sai ce attabi'u alme المقصود بالحكم التابع المقصود بالحكم بلا واسطة التابع المقصود بالحكم بلا لا لا لا لا لا لا زيد kenan المقصود بالحكم kuma dama shi aka nufata da hukuncin mai hukuncin almaji ba tare da wata wasuɗa tsakanin shi da wannan ba ba zan wa akuka ba kawo wasuɗa ba yani ma a tafi harfi al'ab to kaga anan gurin kawai da kana son ka bada labarin zuwan zaidu ne idan idan ka ce kana son ka bada labarin zaidu ne ya zama mai kowane zaidu a duniya shi kace son ka ce ja'a amma lokacin da kace akuka wannan shi kana fata da bada labarin fil asl dama anta turidu an tuqirra hukm al maji'i liman li akhika anta al mukhatab lakin ismuhu zaid fa badatu bi kalimati zaid thumma atayta bi ma yadullu ala annaka qasadta bil hukmi akuka domin idan nace ja'a zaid ya shafi wa kowane zaidu mai wannan sunan ba ya shafi kowane mutum ba ya shafi kowane zaidu mai wannan sunan idan a nan dorai akwai zaidu ya shafe shi da a gadon kai akwai zaidu ya shafe shi rijiyar lemo ba ta amintara akwai zaidu ya shafe shi da haka mai zance duk da cewa zance ne tam amma la ya zalu yantazir man hadha zaid a zaidu kano a zaidu lagos a zaidu zaria a zaidu katsina a zaidu zaidun wa wani zaidun na wani garin وانا زيد بالتحديد ازيد الطويل ام زيد القصير ازيد العالم ام الزيد الشاعر او التاجر لان هناك عدد من الزيدين احدهما شاعر والاخر تاجر عالم انت اما لوكت من نتي جاء زيد اخوك to kaga akuka shine mai almaqsud bil hukm ma'ana uridu an ukirra hukm al maji' li akhik lakin ismuhu zaid fa badatu bil ism thumma ji'tu ma yadullu ala ikhtisasihi bil hukm ina fata mun fahimta to kamar haka ne abin da zuwan faɗa da zuwan nan ya hana ne idan aka ce adalal khalifa kaga ai halifofin suna da yawa Umar Usman Ali man ladhi turidu man hum turidu bi hadha al-hukm man min ha'ula'i al-khulafa turidu bi hukm al-adala kaga idan kace adalal khalifatu Umar fa Umar huna huwa al-maqsudu bil hukm wa huwa tabi'u li kalimati al-khalifa وكان تابعا له بلا واسطة يعني بلا حرف عطف بينهما دون أن يتوسط حرف عطف بينهما يعني بين التابع والمتبوع ina fata an fahimta shi ne ma'anar ma'ana idan attabi al maqsud bil hukmi bila wasita wa hukmuhu annahu yatba'u al mabdala minhu yatba'u al mubdala minhu fi i'rabihi ala ma'ana annahu in kana al mubdal minhu marfu'an كان البدل مرفوعا نحو حضر إبراهيم أبوك وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا نحو قابلت إبراهيم أخاك وإن كان المبدل منه مخفوضا كان البدل مخفوضا نحو أعجبتني أخلاق محمد خالك وإن كان المبدل منه مجزوما كان البدل مجزوما نحو من يشكر ربه يسجد له yaqut kaga man yashkur rabba wanda yake godiya ga ubangijinsa yasjud la yake sujada gare shi domin a nan gurin asjud din shine me shine ashkur ashkur kuma shine asjud ma'ana ka annaka ataita bi kalimati sujud للدلالة على أنك أتيت بها بدلا من كلمة الشكر فكأنك تفسر الشكر بالسجود فإذا كلمة يشكر بدل لكلمة يسجد amma kalmar yafuz a ƙarshe ta zama jawabin shart ne domin man na daga cikin abin da da wasu shart kenan sai zanto yashkur wato fi'lu shart ne yasdud badalun lahu badalun minhu thumma yafuz sai zanto jawabin shart ina fata mun fahimta a takaice dai yanzu kun gane cewa albadalu shine me at-tabi'u al-maqsudu bila wasita wa zai kawo wani misalin banda wannan alamar kun gane banda na cikin littafi banda wannan na'am ra'aytu muhammadan muallimakum jamil jiddan wannan yayi muhammadan muallimakum domin idan kace ra'aytu muhammadan لا تزال الافهام تنتظر من من المحمدين هناك محمد الطويل هناك محمد معلم هناك محمد غير معلم شاعر تاجر خياط الى اخره lakin lamma qultu ra'aytu muhammadan muallimakum wato muallima ya zama shine badal na me na muhammad kaga shine at-tabi'ul maqsud bi hukmi bila wasit alam اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم جميل جدا صراط الثانيه بدل من الصراط الاولى الصراط الاولى اهدنا الصراط المستقيم كذا صراط الذين انعمت عليهم معناها صراط الثانيه بدل من الصراط الاولى جميل ثم ماذا أه. رايت محمدا اباك هم هي رايت محمدا اباك نعم ألا ألا بو ألا ألا بودا لعاد ألا بودا لعاد قوم هود جميل معنى عاد يا زلمة شيني المبدل منه كده قوم هود يا زلمة شيني بدل كده جميل نعم لقد جاءكم رسول منكم to wanne ne badala ciki wanne ne badala wanne ne mubadal minhu a'a kwata kwata wannan bai shiga babu ni ba na'am نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم جميل جدا وانه ما بدل لي نعم ايه الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض nan wata suna jayayya abin da sa suke jayayya don saboda lafazul jalala din na Allah suka ce shine shugaban asma'ullahi husna da haka babu yanda za a iya zanto tabi sai dai zanto masu ko da a wannan wurin ila siratal aziz al hamidi allahi allazi lahu ma fi samawati ma fil ardi sai da cewa badal ne na al hamid ba saboda idan ya zanto badal din sa wato allahu ya zanto tabi ga wani sunan da ba shi ba wanda ka'ida akwai rigima ta irabi a wajen da za ka bar shi kawo wani zai fi mutada eh salatul aziz alhamid lahi ita ce take da matsala domin a zahiri zai zama badal ne na wancan suka ce ba sai da bai zama badal din sa na'am جاء القرآن ja alquran hujjatun to ai ba zai yiwu ba domin alquran kaga ya zama ma'arifa hujjatun na kira kaga ba zai yiwu zama badal din sa ba kenan da shi ma ma'arifa ne da yayi ba da za ka jara shi ja alquran hujjatul lahi ka gani tun ka ce hujjatul lahi ya zama mudaf ilai mudaf ilai kuma ma'arifa ne kaga alquran wa ma'rifa ne a nan gurin sai zanto hujjatullahi badal ne na me na alquran idan ka faɗi haka yayi na'am ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولم بدل ما بدل إن سبق دوم لا يعلمون يعلمون تفرقوا منفية يعلمون تبقوا مثبتة kaga ba zama badal ɗinsa ba daban-daban ne shi yasa suka ce bai halatta ba a cikin karatu ka ce walakin aksaran nasi la ya'lamuna ya'lamun sannan ka tashi zahiran min alhayati dunya ya zama tuka da wala la ya'lamuna ya'lamuna ba su sani ba sun sani ina fata an fahimta amma idan kai wakafi akan walakin aksaran nasi la ya'lamun jumla tamma يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كذا ما نفيت منهم ليس هو الذي أثبته لهم ما نفيت شيئا آخر وما أثبته شيئا آخر إن فتاة فهمت نعم إيه اشتريت ثوبا جديدا آه بدي ذوبها هكذا wannan ya shiga babin da muka wuce can baya babin ne na'at babin na'at ke da nan gudu na'am eh ja'a muhammadun akuka wannan yayi amma mun rubuta shi a nan ko kawai zai rinka ce kamar yadda Muhammad na'am na'am ina jinka وامرأته حمالة الحطب جميل أكراءة الرفع كده با أكراءة ترفع يا زنتو حمالة بدل لنا امرأته wannan yayi yan dai wannan ya bayyana cewa kun fahimta wanda dama shine makasudi musamman kuma an suna min alquran alkarim wannan suna da muhimmanci sosai na'am mm ah me dan ne zai zama tabiyi kuwa ya zai zama tamyizi ba zai zama tamyizi ba badal ne domin siratal mustaqim shine dai siratal ladzina an'amta alaihim kusa ba ko kusa kusa ba ba zai taba zama tamyizi ba na'am eh eh نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله gaskiyar ka wannan ba badal din sa bane ba domin alladhina utul kitaba alkitaba din wannan na farko almaf'ul thani ne da kalimatu utu domin ata ya ta'adda ila maf'ulaini kace ata muhammadun zaidan kitaban wato muhammadu ya baiwa zaidu me kaga utu alkitaba tun da zan tuma bani lil majhud wato kaga maf'ul thani din shine me alkitaba al-maf'ul al-awwal din sa shine can gurin fa'ilin da ke cikin utu utul kitaba allazina utul kitaba jumla ce mai zaman kanta nabaza fariqun min allazina utul kitaba kaga fariqun din shine fa'il na nabaza kitaballahi wara zuhurihim kitaballahi shine maf'ul na nabaza ina fata an fahimta wannan bai zama badal din sarkan domin alkitab wannan na na na farko wato mas'ul sani ne na cikin kalmar utu wanda take mabaniya lil majhul na'am sai mu shiga cikin abin nan ko anwa'ul badal eh kwarai da gaske ga shi na ashe sa ya kawo man yashkur rabbahu yasjud lahu yahud da kaga tarkibin zaka fahimci cewa yasjud din nan badal ne na yashkur na'am in babu wasta ya samu wasta to ya zanto afafi ne eh ashe yasa yace al-mabsud bil hukm bila wasita na kuma ita maimaita muku wasu da dangane da sun harful absi wato bila harful absi domin da an samu harful absi ya zama atafi ne kenan ba ba badal bane ba na'am wa habna lahu min rahmatina akahu haruna kaga mun bashi dan uwansa haruna a nan gudun akahu haruna harun shine badal na akahu nabiyan kuma wannan ya zama wato wato hal kenan akahu harun nabiyan halata kaunihi nabiyan yani wa habna lahu fi halati kaunihi nabiyan na'am أنواع البدن قال وهو على أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل بعض من الكل وبعض الاحتمال وبدل وبدل الاحتمال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد اخوه واكلت الرغيف طلقه ونفعني زيد علمه ورايت زيدا الفرس اردت اردت ان تقول الفرس فغلبت فأبدلت زيدا منه وأقول البدل على أربعة أنواع مم. النوع الأول بدل الكل من الكل ويسمى البدل المطابق وضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه مم. له زارني محمد عمه
wannan shi ne wato nau'i na farko daga cikin nau'ikan albadal yana da nau'uka guda hudu nau'i na farko badalul kulli min al kulli wato a can gurin shine sai yace badalul shay'i min al shay'i da ko kace badalul shay'i min al shay'i ko badalul kulli min al kulli da zai zama ɗaya ne kenan ina fata an fahimta badalul shay'i min al shay'i to shine badalul kulli min al kulli wa yusamma ana kiransa al badalul mutabiq al badal al mutabiq yusamma al badala al mutabiqa wa dabituhu abinda zai tabbatar maka da shi ko shine an yakuna al-badalu aynal mubdal minhu wato da badal din da mubdal minhu ya zanto do abu ɗaya ne kamar galibin misalan da muka kawo a nan gurin da muke ta kawowa wato zaka ga al-badal shine aynal mubdal minhu idan kace ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim kaga as-siratal mustaqim shine siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim shine me as-siratal mustaqim an gane ku ga shi ne yake kamar ka ce zara ne muhammadun ammuka muhammad baffanka ya ziyarce ni kaga anan gurin muhammad shine am am din kuma shine muhammad kamar ka ce ja'a zaidun akuka ja'a zaidun akuka adal al khalifatu umar ko ne hada badal kulli min al kull ma'ana an yakuna al mubdal an yakuna al badal ayn al mubdal minhu sai ko me na biyu النوع الثاني بدل البعض من الكل وضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل منه سواء أكان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه نهو حسبت القرآن ثلثه أو نصفه أو ثلثيه جميل ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه كما رأيت يوه النوع الثاني نوع نبي سنة بدل البعض من الكل بدل البعض من الكل لأن بدل البعض من الكل كيف نزل مك تعريفا وضابطه تعريفا كوشينه أن يكون البدل في بدل وان شيني كلمة تبيتون يزنتو ساشن مدل منه واتو نساشن ساشن من كلمة تفرقو ina fata an fahimta don kalma ta biyu ita ce take zuwa ƙarshe wannan ita ce ne albadal to ya zanto ita kalmar nan ta biyu bangare ne na me na kalmar farko idan kana son ka gane shi ne sai kawo maka shi a matsayin misali wannan bangare din ta iyawa rabi da rabi suke tsakanin na farko da na biyun ta iyawa na farkon ya fi yawa na biyun ne kaɗan ta iyawa na farkon ne kaɗan na biyun ya fi yawa amma dai sashi ne na bangare ne na shi shi ne ya kawo maka misali gashi nan gurin wanda zaka gane hafizul qur'ana sulusahu lokacin da kace hafizul qur'an ثلثه كذا القرآن فينا المبدل منه هو ثلث فينا مي البدل to kaga ثلث din nan bangare ne na me na alquran shine an yakuna albadalu juz'an min almubdal minhu bangare ne na alqurani kashi ne daga cikin kaso na alqurani sulus ɗaya bisa uku kenan to shine ce babu mamaki ya zanto shi wannan badal din shi ne kaɗan wannan ya fi yawa ko badal ɗin ya zanto rabi da rabi ne tsakanin shi da na farkon ko badal ɗin ya zanto shi ne ya fi yawa wannan ya fi zama kaɗan duk ɗaya ne idan ka ce hasisul qur'an sulusahu ko ka ce me nisfahu kaga sun zama rabi da rabi kenan ko ko ka ce me sulusaihi kaga wanne ya fi yawa kenan badal ɗin ne ya fi yawa badal ɗin ya fi almubadal minhu yawa amma a nan gurin sun zama daidai wa daidai amma a nan albadal din ya zama shine kadan almubdal minhu ya fi yawa yace duk ɗaya ne almuhim da ya zanto sashi ne na to yanzu in zaka kawo misali banda wannan sai ka ce nan ya ce hafisul qur'ana sulusahu hafisul qur'ana nisfahu hafisul qur'ana sulusaihi kaga da nan gurin badal ya zanto bai bangare ne na almubdal minhu an yakuna albadalu juz'an min almubdal minhu an gane ko سواء أكان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه ya fi na farkon yawa daidai suke wa daida ko kuma kaɗan ne bai kai na farkon yawa ba duk dai ya ana kiran shi da suna wato ainihin abin nan badal ba'di min al-kulli idan za mu kawo misalin sa banda wannan wanda ya kawo sai mu ce mu bismillah malam san ba قرأت الكتاب نصفه wayo kai mana wannan ko ba shi ba kitabu idan kaga dama ai shine alqur'ani din alhamdulillah allazi anzala ala ahli kitaba kawai cire kalmar ki alquran ne ya dai kyau ya nuna ka fahimta eh a ga karatul kitaba nisfahu ko karatul kitaba sulusahu ko karatul kitaba sulusai na'am malam رأيت الجنود بعضهم جميل جدا رأيت الجنود بعضهم kaga wannan badal abin nan ne ba'd min al-kulli kenan domin al-ba'd wato shine asalin sashi din al-mubdal min hudun kuma shine al-kull shine wancan kenan na'am eh akhadtu al-qalama nisfahu to amma zai yawa mutum ya karbi rabin alkalami ya kare ne ku da karba haka tun da karewa na'am akaltu ta'ama nisfahu na'am jamil jiddan eh ban ji ba gasaltu siyaba kullaha gasaltu siyaba kullaha wannan ya koma badal kulli min al-kulli kenan badal shay'in min al-shay domin asiyaqin da al-kull duk ya zama daidai wadda ba wanda ya fonewa to mu ko wannan muna son ya zama sashi ne na wancan ba dukan sa bane ga santu siyaba ba'daha yayi na'am sharibtu al-ma'a wato sharibtu ba sharaba ba shariba ko shariba ne ko sharaba shariba أها شربت الماء ثلثه جميل جدا نعم ايه دخلت الدار جانبه يا دي دخلت الدار جانبه نعم ايه جميل جدا اكرمت القوم كبراءهم domin kaga kubara ya zanto ba'adun ne na me na alqaum eh na'am sahartu layla ba'dahu yayi daidai wato ba duka dare ne baka yi bacci ba wani sashi na dare sahartu layla sahara sahara za ta ko sahira sahira ne yawwa sahira yasharu fa'ila yaf'alu ne daidai da tariba yafrabu na'am eh ban ji ba ايه بنيت البيت ثلثه جميل جدا wannan yayi ma'ana ya gina ɗaya bisa ukun gidan saura kashi biyu kenan da akwai saura aiki a gabansa inda a Najeriya da hankali yake biyu ba kuma ci gaba ɗaya to wannan mu kyale shi haka dama abin da nake so ku fahimta sai mu wuce na gaba yanzu mun gama da badalul kulli min al kulli mun gama da badalul ba'd min al kulli na'am da ka samu eh dole ne a yi dama an ce yana bin su cikin lairabinsa sulusaihi a nan gudun menene alamar nasaba dinsa ya saboda tasmiya ne saboda tasmiya ne saboda ka zama mansubin ne biliya na'am ba mu kammala ba akwai wani abu mai muhimmanci da ya faɗa da yace wa yajibu fi hadha an-naw'i an yudafa ilayhi ila damirin a'idin ila mubdal minhu wannan nau'i na badal ba'd min al-kulli dole ne shi badal din ya kunshi damiri damirin zai koma zuwa ga al-mubdal minhu kaga anan sulusuhu game damiri hadha damiri yaudu ila madha ila al-mubdal minhu kaga nisfahu duk zai koma ne zuwa ga al-mubdal minhu kaga sulusaihi damiri zai koma zuwa ga me al-mubdal minhu wato ba za ka ce ba hafizul kitaba sulusa ba zai yi ba sai dai sulusa hu dan hudun ya koma zuwa game alkitab ba za ka ce ba qira'atul kitaba nisfa ina fata mun da ba zai yi ba sai dai nisfahu dole ya kunshi damiri wanda zai koma zuwa ga al-mubdal min an gane ko wannan a cikin badalul ba'd min al-kulli kenan ne to sai na gaba eh كلها ايه غسلت الثياب كلها غسلت الثياب كلها غسلت الثياب كلها ba ta kiri wani ba ba taukidu ne badal ne na asiyab domin idan ka ga dama zaka yi cewa nisfa ina fata ka fahimta na'am
النوع الثالث mm.
بدل الاشتمال mm.
وضابطه أن يكون بين المبدل والمبدل منه baina me
بين البدل والمبدل منه irtibatun ارتباط بغير الكلية والجزئية ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه أيضا mm.
نحو أعجبتني الجارية حديثها mm.
ونفعني الأستاذ حسن أخلاقه جميل النوع الثالث بدل الاستمال وانا نوع نوع شيء ake kira بدل الاستمال بدل الاستمال وضابطه idan kana son ka san abin da zai kange maka shi dan ya bambanta shi da sauran an yakuna bainal badali wal mubdal min irtibatun bi ghayr al kulliyati wal juz'iyya ya zanto tsakanin badal da mubdal minhu akwai dangantaka shine irtibat akwai alaƙa amma alaƙar bidirin kulliya ba alaƙa bace ba ta wannan dukan wannan ne wal juz'iyya ba alaƙa bace ba ta wannan juz'in wannan ne dan wancan alaƙar da ke tsakanin badal na farko da na biyu al'adaqa bainal badal min badal minhu fi an-naw' al-awwal alaƙa ce ta me al-kulliya hadha kullun min hadha an gane ko alaƙar da nau'i na biyu kuma alaƙar da ke tsakanin al-mubdal minhu alaƙa ce ta me al-juz'iyya hadha juz'un li hadha juz'un min hadha to amma wannan akwai alaƙa sai dai alaƙar da ghairul kulliyya wal juz'iyya wa yajibu fihi idafatu al-badal ila damirin a'idin ila al-mubdal minhu akwai alaƙa to amma alaƙa ce ba ta kulliyya ba ta juz'iyya ba yace a irin wannan yanayi ya zama wajibi idafatul badali ila damirin a'idin ila mubdal minhu dole shi ma badal din ya kunshi lamiri wanda zai koma zuwa ga al-mubdal minhu daidai da wancan wanda ya gabata kenan nahwu ga misali zai maka ajabatni al-jariyatu hadithuha ajabatni al-jariyatu hadithuha wato budurwan ta burge ni idan ka ce ta burge ni kamar gaba ɗaya kenan komai da komai nata amma lokacin da kace hadisu ha zancanta maganarta wato maganarta ce kawai ta burge ta kila kuma halayya ta fa ba ta burge ka ba waɗansu bangarorin ba ta burge ka ba to kaga anan gurin lafazin hadis hal huwa juz'un min al-jariya laysa huwa juz'un minhu wa innama al-jariyatu ishtamalat alayhi shine badal istimal din هي تشتمل على الحديث تشتمل على الكلام وتشتمل على الهدية وتشتمل على البخل لأنه صفة من صفاتها أو خلق من أخلاقها ina fata an fahimta to amma dai ba wai kalaka ce ta juz'iyya ba inda a ce a jabatun jariyatu yaduha kaga al yadu din nan ya zama mai juz'un minha ya zanto anan anan badalun ne badalul ba'dhi min al kulli kenan amma lokacin da kace hadithuha kaga hadis din ba juz'un minha bane ba ba kamar hannu bane ba kamar kafa bane ba kamar gashin kai ba kamar kaza ba a'a wani abu ne da hiya ihtamalat alayhi ina fata an fahimta to shine ajabatul jariyatu hadithuha wa nafa'ani al-ustazu husnu akhlaqihi lokacin da kace nafa'ani al-ustazu kai shiru sai a dauka to me ya baka ya baka ne littafi ne kudi ya baka me ya maka ka bar mutane cikin rudani amma dai mun fahimci cewa da ya fa'idantar da kai amma inda mutum bai tambaye mu ayyu nau'in min al-fa'ida ayyu nau'in min al-fa'ida hasaltaha min al-ustaz hasaltaha min al-ustaz nan la nadari amma lokacin da kace nafa'a min al-ustaz husnu akhlaqihi wato kyawun dabi'arsa ne ya amfane ta kenan ba yi kuɗi ta baka ba ba littafi ya baka ba kyawun ɗabi'arsa ya amfane ka dan ka koyi hakuri a wurinsa ko ka yi koyi juriya a wajensa ko ka koyi jarunta a wajensa ko ka koyi yadda ake sharhin masail al'awunsa a wajensa ko na makamancin haka kaga nan gurin husnu akhlaqi kyawun ɗabi'arsa ina fata an fahimta to kaga kyawun ɗabi'a din nan hal huwa juz'un min al-ustad laysa huwa juz'un minhu wa innama al-ustad istamala alayhi wa huwa idhan badal al-istimal ina fata mun fahimci to nan ma sai ku dan kawo misalai kafin mu wuce ya dai babu abin nan din zamu iya ganewa a gaban al-jariyatu hadisuha a gaban al-ustad husnu akhlaqihi na'am أعجبنا المسجد فراشه جميل جدا دوما الفراش ليس جزءا من المسجد وإنما المسجد اشتمل على ماذا؟ على الفراش أعجبني المسجد فراشه وتقول هو يا ف... لو كنت لك أعجبني المسجد sai mutane su ɗauka duka masallacin da ginin da rufin da a'amida din wato su ne waɗannan turakun da windo da kyamare amma da kace firashuhu wannan ya nuna kawai shimfidar kawai ta katar da kai sauran ababen ba su abin nan ba ya zama badalin istimal ce na'am eh in sarafa al-masna'u ummaluhu wannan yayi in sarafa al-masna'u ummaluhu kace ai kamfanin gaba daya ya tashi sai kuma kace ma'aikatansa tunda shi kamfani baya tashi da kansa sai dai ma'aikatansa sun koma gida kenan aha na'am eh نفرني الحمار صوته نفرني الحمار صوته جميل جدا wannan ma yayi domin wato abinda abinda ya sa ka ji ba daɗi a tattare da zakin shine sautinsa ba don sautin ba da kila na'am yayi kaga wannan sautin din ai shay'un istamala alaihi ba na'am eh sariruha kuma eh aha ba za ka ce ba sari'uha ba dai sur'atuha a jabatin sayyaratu sur'atuha wato motar saurinta ya kayatar da ni ma'ana gudun ta kila ya baka sha'awa amma jikinta haka kila ba za ta burge mutum ba a jabatin sayyaratu sur'atuha yayi wannan ma ya zama badalul istimal na'am a ajabatni me al'asul din al'asadu dole sai kana wasu Allah sosai da sosai yawa al'asadu shaja'atuhu a ajabani al'asadu shaja'atuhu wato zaki ya burge shi amma ta mai burge shi ta fuskar shaja'a jarunta wannan yayi na'am eh a tsanin sayyadu sahamahu to ai wannan babu badala kwata-kwata kaga as-sayyad ya zama fa'il saham ya zama fa'ulun bihi mansub ba wani badal a ciki na'am a'jabani muhammadun qira'atuhu jamil jiddan wato qira'asa ta burge ka wannan duk badal istimal ne a'jabani sadiqi haluhu jamil jiddan wannan yayi badal istimal ne na'am eh raqad al-ustazu jara'atuhu wannan yayi wato taurare wasu da jaruntarsa ta baka sha'awa na'am quri al-kitabu tobi al-kitabu juz'uhu al-awwal wato wannan yayi juz'uhu al-awwal ba yi wannan ba badal ya zama wannan wannan muka wuce ne wannan mun wuce badal juz'i min al-kulli kenan domin juz'ul awwal ai ya zama juz'un ne min jami'il kitab badal ba'd ne min al-kull طيب غير أعجبني الشارع ونظافته جميل wato tsabtar titin ta kayatar da kai kila shi titin baya da kyau amma tsabtar ta ta kayatar kila baya da faɗi kila ba raba shi gida biyu ba yadda zai zamanto wasi' mun gama da wannan ayi tunda dai kun fahimta alhamdulillah sai na gaba النوع الرابع بدل الغلط وهذا النوع على ثلاثة أضرب الأضرب اي الأول بدل البلاء مم.
وضابطه أن تقصد شيئا فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه مم.
فتعدل إليه وذلك كما لو قلت هذه الجارية بدر بدر مم.
ثم قلت بعد ذلك شمس nau'i na hudu shine badalul ghalab shi al-ghalab din a cikin larabci abinda ake nufi da shi shine kure ko kuskure akan ce ghalita yaghlatu ghalita yaghlatu wato al-ghalab kuskure an gane ko um, wannan shi kadai nau'i uku ne wa hadha an-naw' ala thalathati adrub daidai da kace ala thalathati anwa ala thalathati asnaf shine ala thalathati adrub adrub an gane ko na farko badalul bada'i albada a cikin larabci shine insha wa ra'ayin jadid wato wani sabon ra'ayi ya zo maka yanzu wanda da ɗazu ba ka tare da shi shine albada wa dabituhu idan kana son ka san me badalul bada an taqsu da shay'an fataqulahu ka nufaci wani abu ka faɗe shi thumma yazharu laka anna ghayrahu afdal min sannan daga baya sai ya bayyana gare ka cewa wanda ba shi ba shi ya kamata ka faɗa fa ta'dila ilaihi sai ka karkata zuwa ga nabiyin ka kyale na farkon to wannan shine me albada ina fata an fahimta gashi nan zai buga muka misali wa zalika kama law qulta kamar ka ce hadhihi aljariyatu badrun ai wannan budurwar wata ce daren sha hudu sun makulta ba da zalika shamsun daga ba sai kai kai ta ma fota daren sha hudu kawai rana ce amma da kace hadhihi aljariyatu badrun sai kace me shamsun to da an ji shamsun din in wanda ya san larabci ya ji ka ya san cewa wato fadanka badrun ka canja shi da fadarka me shams yani annaka wasaftaha bil badri thumma بدا لك وتبين لك أنها أعظم من البدر فقلت شمس ina fata an fahimta to wannan shine wato badalul bada kenan badalul bada kenan wanda yana daga cikin bangare ne cikin badalul ghalat sai ko me
الثاني بدل النسيان وضابطه أن تبني كلامك في الأول على ظن ثم تعلم خطأه فتعدل عنه كما لو لو رأيت شبحا شبحا شبحا من بعيد فظننته إنسانا فقلت رأيت إنسانا ثم قرب منك فوجدته فرسا فقلت فرسا wannan shine badalul nisyan wato badal na mantuwa wa dabituhu ga misalin su shine an tabba ko kuma ga ta'arifin ko abin da zai kange maka shi an tabniya kalamaka fil awwal ala dhann da farko ka gina zancenka akan zato sun mata alama khata'ahu sannan sai kai da kanka ka san kuran da kai fa ta'dila anhu sai ka kaucewa wannan kuran dan ka je zuwa ga daidai an gane ko kama la ra'aita shabahan min ba'id kamar ka gangan jiki daga nesa a wato kamar duhu duhun halitta gashin na tahowa shine ashaba za ka gani cewa can dai akwai wani abu amma saboda nisa baka iya gane mutum ne dabba ce in dabba din ce wato ainihin jaki ne doki ne alfadari ne saboda nisa baka iya ganewa shine ashaba da abin da ka hango shi gashi kana ganin alamun halitta amma kuma la tasatu an tatabayyanahu baka iya cewa abu kaza ne to a nan gurin shine da kaga irin wannan sai kace ra'aytu insanan wancan mutum ne na hango sun makaru minka sannan sai wannan abu ya kusace ka fa wajadtahu farasan sai ka gane cewa ai ba mutum bane doki ne fa qulta farasan sai ka ce farasan lokacin da kace ra'aytu insanan sai kai maza ka ce me farasan ina fata mun fahimta to wannan ya zama badalun nisyan kenan eh الثالث بدل بدل الغلط eh وضابطه أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره eh وبعد النطق تعدل إلى ما, ما أردت أولا Mm.
له رأيت محمد الفرس
badalul ghalat shine na ukun su kaga dukkan su ai su ukun ana kiransu da suna me badalul ghalat sai dai shi wannan na karshe din shi ya fi cancantar sunan tun da shine wanda kure ne na asali amma dancan ba kure kure bane ba wancan zato ka zaci abu kaza ne sai daga baya bayyana gare ka wancan ka gina wani abu daga baya sai ka fasa zaka gina wani abu kaga ba kure kai ba to amma wannan na karshen shine wanda yake kuran bisa ga hakika wa babituhu an turida kalaman kai ne ka nufaci wani zance fa yasbit menene ba na ganin ta fa yasbiqu lisanuka ila ghairihi sai harshen ka ya riga faɗin wani abu zuciyarka na son ka ce kaza sai harshen ka kuma ya me ya faɗa abin da ba wannan ba wa ba'da nutqi bayan ka riga ka furta maganan ta adilu ila ma aratta sai kuma ka karkata zuwa ga wancan wanda ka nufata din awwalan a karan fari kamar ka ce ra'aytu muhammadanil farasa wato kana son ka ce na ga doki amma sai ka manta ka ce ra'aytu muhammad to kana faɗin muhammad din sai ka farga nan take sai ka ce me alfarasa to duk wanda ya san larabci ya san cewa alfaras din nan ka kawo shi ne a madadin muhammad kuma kuskure ne ya sa yanzu can muhammad da ka faɗa ka ta uku kai badalul bada da badalul nisyan da badal na alfalas wanda dama shine asalin wancan din kenan eh eh zai shiga mai eh da ba mu zo mu bi wannan maf'ulun bihi ne amma ba ai insan din nake magana akai ba me ya biyo kalmar insanin din lokacin da kace ra'aytu insanan farasan an yadda maf'ulun bihi ne amma faras anan gurin badal ne na me shine maganar mu ai a idan kace za a zaidu ba fa'il bane ba to amma kuma kalmar akuka mu muke magana akan ta nan za a zaidun akuka kaga akuka ba ta zama badal nan ba shi ke nan abin da yake ne ba na'am hmm? eh eh hmm? a ba dole bane ba ba dole idan ka cire amma ka kawo wata kalma ba shi kenan ba idan na ce za'aran idan na ce zarani muhammadun annu zaidin ba yayi ba ba yayi ba kalmar annu ta kawai muke kallo idan ka ce ja'ani muhammadun ash-sha'ir ja'ani muhammad al-katib kaga da ai duk badal ne naki wa alaikum salam eh a idan ce ban ɗan shiga ya koma babin azafi ke kai tsaye zai faɗi hadis jariyatu badrun sai kuma badalahu annaha a'la min al-badri sai sai shamsun hadis jariyatu badrun shamsun Oh. Mm. ba su ya dora gare shi ya fada ai yanzu zai iya yi wa yanzu yanzu nan bidon faraga ina ganin haka daga nesa kafin in tsaya ma in saiti sosai ra'aitu insanan sai ce farasan dan ya dan lokacin da nake magana ai ba a tsaye yake ba ƙara tawo waki idan na faɗo wannan kalmar kafin in faɗo ta zai iya ce mata sai ya ta matsowa ko ni kina zai iya saiti ido na ba saitin da ne ba a dazu ba ana nufin a samu fasil na ce ra'aitu insanan mun ci gaba da hira sai ni nan sai na ga farsan sai kuma ce farasan haka نعم yake mutum ya game ya gane ne? eh sai ce mutum duka nan ya zama daidai da wannan kenan wadai da gaske wato idan kun lura shi wannan gaba ɗaya na gina ne akan makasudin zancen ka kai asali mai kana fata in ka tuna fata abu da farko ka ka canja shi kai shi ne ya ai istilahi ba istilahi ba ruwan su da abu istilahi kawai za mu ittifaki ne ai shine suka ce ittifaqi jama'atun maksusa ala shay'in maksus idan kawai maka maka nan gurin sai maka tare muke to mun yi sabo jama'a daga yau daga yau kofa mu a wajen mu kawai mun ce ba sunan ta kofa ba sunan ta window a yare ya halatta kawai mu ta rikici sai dai kawai duk wanda yake son ya fahimce mu sai ya koyi yaran mu kenan dan muna da ɗan ismahar da mun sha banban da sauran gaba garin mutane idan wani ce wun kofa sai mu kalle shi kawai sai yi dariya da Allah ka nufi amma bai san ma sunan ta ba to ku me kuke nufi kofa muke mu wanda muke nufi ai istilahi ba ruwan shi da kallon abin nan duk da cewa akan sami alaka galibi sai an samu alaka bain al-ma'na al-lugawi wal ma'na al-istilahi بحيث لا يكون المعنى اللغوي بعيدا كل البعد عن المعنى الاصطلاحي بل يجب ان تكون هناك علاقه بينهما الا هذه العلاقه قد تكون بعيده وقد تكون متوسطه وتكون قريبه على حسب ما يكون التعريف كيف a wani lokacin ake intikadin wani tarihi idan mutum ya ce tarihin da kuka bai ba daga cikin abin za a intikadi a ce yayi nisa tsakanin shi da ma'anar lugawi kuma kowa ce laita jami'an mani a mutane da suka faɗa cikin tarihi wato dai ta'arifi kawai yadda kaga dama ka gina kayan ka ko yadda mutane suka taru suka gina kayan su shi kenan wanda zai karanta fannin su dole ya tsuri ya bi su
kake nufi na biyan kake nufi kamar haka ne
sai dai kawai ɗabi'ar yaren ce ta ban ta zama daban-daban
na'am
shi ne
a'a kai idan a yarenka ne haka ne amma a yaren su su laraba ba haka wani ba wato duk lokacin da ka koyi wani yare sai ka manta da ɗabi'un yarenka fa kawai abin da ake so ka sani yayin da kake koyan wani sabon yare ka yi kokarin kalmar da ke cikin wannan yaren ɗaiɗaikun kalmomi za ka iya samun ma'anar su a yarenka amma ta rika tarki kwata kwata za ta sha bamban da yarenka
ɗariƙatul tarkib za ta sha bamban da yarenka domin idan ka zo za ka yi tarkibi a yadda yake kai a yarenka to kaga akwai matsala sai ka ga yaren da kake fasarawa cikin wancan yaren to saboda haka ba za ka taɓa iya shi ba
a abin da ke da dama da dama mutanen mu za ka ga akwai wadansu rubuce rubuce da aka yi da a kasar Hausa da Larabci idan mutum ya kalli su zai ta dariya dariya ba ƙanƙanuwa ba ba a ce ka an ce haraja amama baitihi ko fi dihlizihi idarrisu tullaba kaga lar bara da in kana faɗa maka mai sai da me zai me rike so kace da sauran
to fassara yaran ka kai tsaye zuwa ga larabci ba haka bane kai dai ka san daidaikun kalmomin sai ka san to a ɗabi'a ta yaran larabci كيف يركبون هذه الكلمات كيف يعبرون عن كذا saboda dan adam yana da abin da kira mashair mashair shine abin da kake ji a zuci a zuciya ta yanzu ina son in sha ruwa to akwai abin da zan faɗa da Hausa in ce ina son in sha ruwa ina fata an fahimta ina son in sha ruwa ina buƙatar ruwa duk ana faɗin haka a Hausa amma an fi an fi faɗa ina son in sha ruwa to larabawa wannan shi'ur din yaya suke yin ta'abirin sa
kaga da ba
saboda haka sai mutum ya bi suya suke ta'abiri dangane da mashair filin su to sai ka amfani da shi yadda su suke yi to amma idan ka tuno yadda ake a Hausa sai ka nemo kalmomin Larabci ka dora su don su tayar da wancan to sai ka gaba ɗaya ka fassara Hausa ne zuwa ga Larabci ba Larabci idan yake ba ne ba duk wanda zai fahimci a ranka shine wanda ya san kalmomin Larabci kuma ya san Hausar zai san me kake me ake nufi
kamar wani malami da aka yi a wasu ya wanda yake da abin dariya irin wannan da suka yi rigima da wani balarabe
balaraban irin mutanen ne masu nisa ji sai nisa ki sai ce a ra'a so ka yi su ma kaga anan gura ra'a so ka yi su ma balaraban sai su ga ake ji da wannan kaga shi abin da ke nufi kanka ake ji to wannan laraba haka suke faɗa ra'a so ka yi su ma
kaga ba balarabe ba zai taɓa sanin wannan ba ko mutum ya zo kuna cikin magana ya zo samu ku baki ka ce aina ma'uka kaga rafin aina ma'uka
kaga ba larabe sai ta neman wani jallo ne an ce ina ruwansa ka gani amma ya laraba suke ta'abiri na shu'urin ina ruwanka
don shu'uri ne ai duk zance da harshe ya faɗa shu'uri ne na zuci
wato harshe yana wakiltar zuciya ne amma zuciya ita ce zance amma harshe wakiltar kirki kalmomi wakiltar kirki to wannan shu'urin na cewa ina ruwanka idan balarabe ya ji shi yana son ya faɗe shi kai fa yu'abbir anhu sai sai ce mallazi ya anika
mallazi ya anik me ya shafe ka ciki shi ne daidai da na ruwanka kai kuma zaka ce ina ruwanka
to kai idan zaka fassara naki a cikin yaranka ba haka aka saba faɗa ba shi ma in zai fassara naka a cikin yaranka ba haka aka saba faɗa ba shi yasa lokacin da zaka yi yare kowane yare ne yana da kyau ka san cewa kaifa yu'adduruna amma sha'irihim
at-ta'biru an al-mashaa'ir shine zance to idan ka san wannan to shi kenan ka riga ka huta a cikin yare za ka rubuta ne za ka yi magana ne da baki mai yaren zai ta mamakin yadda aka yi gane idan ka san sirrin loga shi kenan ka riga ka huta amma idan ba ka san haka ba duk abin da ya faɗo bakinka sai ka sanar ya kuke faɗa a hausa sai ka neman wani kalmomin larabci da za su fassara wannan hausar sai ka faɗa sai ka ji balarabe na cikin me kake ne ga shi ka faɗa ɗaiɗaikun kalmomin ya san su lakin da tariƙatar tarkib bai ta gaira tamaman هو لا يعرف الآن ما الذي تقصد بهذا الكلام ما الذي تقصد بهذا الكم بهذا الكم الهائل من الكلمات هو لا يدري معناها هو يعرف معناها من حيث المفردات لكن لا يدري معناها من حيث التركيب
to wannan yana da yana da matukar muhimmanci sosai da sosai shi yasa ga wanda yake koyon larabci sauraron tashirci na larabawa a lokacin da suke labarai ko wani program wanda yake ana yi da larabci mai tsafta karanta jarida da larabci karance karance na laraba yana da matukar muhimmanci don shi zai saka kware a cikin yara
shi zai saka kware a cikin yara sosai da sosai
na baloncin gawa
eh ko kamancecina da juna tsakanin badalin da siyan bari mu da wajen yanzu tsakanin badalin da siyan da badal ne alghalat yo ai badalin da siyan din ma dukkan shi bangare ne na badalin galat dama ai idan ka dauka da yace annawin rabi sai ce badalin galat sai ce wa hadha nau'u ala salasati adrubin kaga shi kadai ya kasu kashi uku daga cikin su akwai badal bada akwai badal nisyan akwai badal qalb dukkan su dama karkashin abu ɗaya ne amma karka sa su don bambance bambanci tsakanin makasudin mai zance a nan da makasudin sa a can da makasudin sa a can na ah دم جانا رأيت محمد مفعولا به منصوب فرسا يزن تو بدل لا محمد والبدل كما دام تاج لمتبوعه a wannan fa tambaya ce ta mukai wannan muna rushe wannan ma'anan ne kai kuma sai ka dauki abin da muka rushe muna rushe abin da na'am akwai alaka ta kusanci mai yawan gaske tsakanin abakun nasar da badal amma idan mutum yayi mura'ati na ma'ana zai san akwai bambanci tsakanin lura da ma'ana bi mulahazatul ma'ana amma hakikanin gaskiya waɗansu suna haɗa su wuri guda daga cikin malaman nahawu cewa abakun nasar shine badal shine wannan din na'am ina ga sai mu tsaye a kan haka dan yau yau ba za mu sami damar yin adab ba ina da tafiya da zan yanzu yanzu na ina son zuwan dawo wajen azhar in kar mu rasa karatun kar mu rasa karatun riyadu salihin amma dai gobe insha Allah za mu yi wato da fiqh ina gari insha Allah azhar ko bayan ta da kadan Allah anta nasasu qarku ilayk shine almailu karkatar zuciya zuwa ga wani dan tausaya masa game da halin da yake wannan alugan cikin wa amma al'afu fil istilah fa huwa kisman amma asalan zance na malaman larabci ko malaman nahau al'atufu a wurin yana da ma'anoni guda biyu na farko akwai atful bayan na biyu akwai atful nasaqi atful bayan وعطف النسق النسق zai zo ya bayanin kowanne daga cikin su da yadda ya kamata su gane bismillah wato ina jin tsoron ka yi fataha a kan ta wajen atsu ala atsu wato ban tsammanin fataha ce a kan ta dauri وأما العطف وأما عطف البيان فهو التابع لذلك الموضح لمتبوعه للمعاد أن يخصص له في النكرات فمثال عطف البيان فمثال فمثال عطف البيان فمثال عطف البيان فمثال عطف البيان في المعاد جاء محمد أبوك فأبوك عطف بيان على محمد وكلاهما معرفة والثاني في المثال يوضح بالأول ومثاله في النكرات قوله تعالى من ماء صديد فصديد عطف بيان على ماء وكلاهما نكرة والثاني في المثال مخفف للأول
جميل zai baka bayanin atful bayan ce fa amma atful bayan dan mutum da yi tambaye ka menene atful bayan na ji malaman nahawu na cewa atful bayan sai ka ce fahuwa tabi' fahuwa tabi'u al-jamid al-muwaqqif li matbu'i fahuwa tabi'u al-jamid al-muwaqqif li matbu'ihi fi al-ma'arif al-mukhassif lahu fi al-nakirat shine at-tabi' amma at-tabi' shine mai bin wani kalmar da kake bin wani domin shi atfu bi yake game da mai abin da yake da irin yadda badal ke bin almubdal min to shi ma haka yake irin yadda na'at ke bin alman'ut
wato na asba ma yana cikin ne at-tawabi haka al'abdu shi ma yana cikin at-tawabi
wa huwa at-tabi'u lafazi ne da ke bin wani sa al-jamid kuma lafazi ne wanda yake jamid zan fahimci me jamid nan gaba al-muwaddih li matbu'ihi wanda yake bayyana abin da yake bi din fil ma'arif in kowanne ma'arufa ne
bayyana shi in kowanne ma'arifa ne
malam bai ba ka yake magana shi ne na kudi mana ta wani surutu ba an gane ko yanzu ka da zai da ibrahim da isma'il kowanne mene ne
ma'arifa ne saboda haka idan abu ma'arifa ne ana sa a fito da shi shine الموظف لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات in kuma nakira ne yana son yi tafsirin ta wato aikin da aka ke yi shine
lafazi ne da yake zuwa a bayan waninsa idan wannan waninsa din ya zanto ma'arifa ne sai ya mai
ko ya fito da shi ya bayyana idan kuma abin da yake bi ya zanto nakira ne sai ya mai sai ya keɓance sai ya tafsirin sa
shine abin nufi wato zai bayyana a fili wani gane wani
an gane ku fa misalu afsul bayan fil ma'arif idan kana so ba na afsul bayan a cikin ma'arif
kakan ce a larabci ja'ani muhammadun
abuka ja'ani muhammadun abuka
yayin da ka furta wannan kalmar ja'ani muhammadun abuka
wato kaga ja'a fi'ili ko محمد فائد وهو مرفوع sai zanto abuka ya zanto mai
atuf ne atuful bayan
atuful bayan ne anan
to kasancewar lafazin muhammad anan wurin ma'arifa ne sai zanto abuka me yake mata tafsirin sai yake ko kuma yuwaddihu
yuwaddihu domin ta iya wa banda mahaifinka muhammad akwai wani muhammad din akwai wani muhammad din sai kawai zo ce ga ne muhammad babu anan gurin an tafi hajjatu yanzu an tafi arifu min allazi ja ka san waye yazo shine muhammad kuma an tafi arifu adadan min almuhammadin محمد الطويل محمد القصير محمد شاكر محمد شاعر محمد عالم محمد طالب علم
baka sai zo ne muhammad bane ba kuma ka san adadi na muhammad
ma cewa amma lalle ka san ba zaidu bane ba isma'il bane ba yaqub bane ba innamal ja'i huwa muhammad lakin ayyul muhammadain ayyul muhammadain إذا كانوا اثنين أو أي المحمدين إذا كانوا جماعة متعددة كل واحد منهم يسمى محمدا أيهم جاءك ina fatan fahimta da nace ja'ani muhammadun abuka kaga anan gurin waddahtu al-maqsud bil muhammad
ina fatan fahimta to kaga anan ko kuma ka ce ja'a ja'a ne
abin da zai ga yawa ja'ani muhammadin abuka fa abuka atifu bayani ala muhammad ko ke ba kuma ma'arifa kaga lafazin muhammad ma'arifa ne domin alam lafazin abuka shi ko ma'arifa ne domin menene mudaf wannan mudaf ila cikin ma'arif zamin jiki والثاني في المثال موضح للاول لفظ ابوك اكتم منه مثال يجيك بين دمك لفظ محمد يلا فتو da shi a gane wani muhammad
ومثاله في النكرات
قوله تعالى
جميل
آه ماء سديد ومثاله في النكرات قوله تعالى من ماء سديد الله يقول وفق من ماء سديد
هذا لفظ ماء
نكرا كيف هكذا سديد أنا أقول يا جماعة أطف بياني فصديق أطف بيان على ما وكلاهما نكرة فهذا ما يمكن بسديد هو نكرة والثاني في المثال مخصص بالأول وأن يا جماعة تخصيص سيدي الله نكو يسقى من ماء أنا شاهد بشي daga wani ruwa haka aka ce wani ruwa ana maganar dan wuta ne Allah tsare ne ana shayar da shi daga wani ruwa to wannan ruwan yanzu ba su san wani iri ne an ce wani ruwa wani ruwa mai sanyi wani ruwa tafasashe wani ruwa mai daɗi wani ruwa na zartsu da kusan kowanne ne ba domin lafazin ma sun yasluku ala
jami'an wa ilmiya zai gaskata akan kowane nau'i daga cikin nau'ika na mai na ruwa amma lokacin da kake sabi ba gane safassal ma al makasur kamar ka keɓance ruwan da ake nufi wato mutum da ya tambaya wani ruwa ke da sai aka ce sabi ba kowa ya san kenan ruwa ne na azaba ba ruwa ne na rahama ba ba ruwa ne mai daɗi ba domin asalin sabi din shine ruwa na gyambo ina fata mun fahimta waɗansu malaman duka suna fassara shi da ruwa ta fassarci amma ruwa na gyambo shi ne sabi iska min ma'in sabi da aka ce ta zarra uzu wala ya kadi yusibu wa yati al mawt min kulli makan wa ma huwa bimayyit min wara'ihi azabun halim at-tajarru shine yana kokarin kwankwadarsa amma wala ya kadi yusibu amma ba zai iya haɗiya ba saboda babu daɗin haɗiya ga wari ga tafi ne ga aka dai da azabar Allah tsare ka ba nan gurin bambanci kiran da ja'ani Muhammadan Abuk da kuma min ma'in sabi al-ataf fi al-awwal muwaddih li matbu'i بينما الأطف في الثاني مخفف لمتبوعه أظن أن هذا واضح بنغاني بقى مه. ya za a gane tsakanin shi da mai wa aida na asu ba aka bayan ba abu ne ne yasa da ka zo ne rahima za su ce za ka su ce na asu na aka su bayan haka suke sai su baka zaɓi in ka ga dama ka sa masa suna na asu in ka ga dama ka sa masa suna ne a ba su bayan eh ban ji ba a babban su kaɗan ne akwai inda yake zama a iya karɓar sai zama don ɗaya da ɗaya shi da bakan duk ɗaya ne amma akwai inda ba a yarda akwai waɗansu babu mawarin waɗanda aka yi wato aka keɓance su su ba zai zama abin nan ba amma za ka samu su galibin ahwam wato na farko daidai yake da badin ya galibin ahwam na biyu kuma daidai yake da wato na ya sa su na asuna wata kuwa kar mu shiga cikin wani abu mun yadda da yanzu muke karanta cikin ci gaba
واما عطف النسب فهو الشهادة الذي يتوفق بينه وبين مشروعه احد الشروط العشرة وهذه الشروط هي الواو وهي بنسبة الكذب فيعطف
shi yasa da yawa daga cikin malamai waɗansu suna ganin kawai atas na hakika shi ne wanda zama ambata atasun nasar domin atasun nasar yana buƙatar kawo harfin atas bayan tabi wal matbu amma wancan kuma buƙatar kawo wannan harfin saboda haka dole ko dai shiga cikin badal ne ko shiga cikin na'at ina ba da gubbayin amma wannan tun da akwai harafi a tsakiya kaga an bambance shi da badal an bambance shi kuma da na'at shi ne cewa amma atasun nasar فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه هو يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة وتسي عطف النصب domin dama annasab din shine jera abu wani kan wani wani bayan wani shine annasab akan ce nasaka yunasiku at-tansiq wato shine mazanin kalmar jera ta abu daya bayan daya ina fata an fahimta ko ba a larabcin zamani idan kana zuwa kasashen larabawa kofar ofis sai ka da ce mudir tawfiq wa tafsir me za ka tsara kike nan at-tansiq wa tafsir wato shine kamar plana kenan mai planin din abu mai tsara shi ne yawwa shiryawa da tsarawa ka san wasu ba yaran ilimi bane ba ke sa sai ba sai da zamu ce ko ba gaba don sai da aka da turanci in kana son ka fito da kalmar inda yaran mu na magana ne a kasuwa ba na ilimi ba na'am wato kaga asifun nasr daga cikin harfan sa wato ne da shine al-tabi wallazi yatawassatu bainahu wa bain mutluhi ahad al-huruf al-ashara shine tabi wanda abin da yake shiga tsakaninsa da wanda yake bi babu asabi din ai shine kalmar da ke nan ko almatbutin kalmar da ta riga ta wuce ina fata an fahimta kamar idan ka ce ja'a muhammadun wa sadiq kaga anan gurin muhammad shine wa almatbu almatbu sadiq shine ne asabi to wannan kaga tawassata bainahuma wannan shine almutawassit bainahuma almutawassit
بينهما وهو أرض العطف أرض العطف ɗaya daga cikin huruful adab kenan shi ne yake shiga tsakiya shi ne yake wato qadab na annafak al'aqd annafak huwa allazi huwa at-tabi' shi ne at-tabi' wato wannan kenan ko allazi yatawaffaqu bainahu wa bain matbu'ihi ahad al-huruf al-ashra wanda ɗaya daga cikin harufa guda goma na asaf suke shiga tsakanin shi da matbu'in ina fata mun fahimta sai ce me idza kana maji'uhuma ma'an
وهذه الحروف هي الواو wawo to ɗauke na ce ta yi وتطلق الجمع فيوصف فيوصف بها المتقاربان نحو جاء محمد وعلي ممتاز إذا كان مجيئهما معا إذا كان مجيئهما إذا كان مجيئهما معا ويق- ويوصف بها السابق المتأخر نحو جاء علي ومحمود إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي ويوصف بها المتأخر على السابق نحو جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء علي waɗannan harufa guda goma ga sunan zai zana su daidai na farko harafin wawu ɗaya ne daga cikin huruful afafi alwawu an gane ko wahiya wato ita wawun akan kawo ta ne a larabci li mutlaqal jam'i kawai dan hada kalmomi mutlaqal jam' me yake nufi mutlaqal jam' shine zai fassara maka wa yutafu biha al mutaqarinani wanda suka zo tare a iya akasin daya akan daya ta hanyar wawun al mutaqarinani waɗanda suka zo tare kenan nahau ja'a muhammadun wa ali Muhammad da Ali sun zo idan kana maji'u ma ma'an idan tare suka zo ka iya amfani da wawun wa yutafu biha as-sabiqu 'ala al-muta'akhir kuma ana iya kawo ana iya yin adafin as-sabiq wanda ya riga zuwa al-muta'akhir akan wanda ya zo daga ƙarshe nahu ja'a aliyun muhammadu na ja'a ja'a aliyun wa Muha- wa mahmud wato ali da mahmud sun zo idan kana maji'u mahmudin sabiqan ala majiya ali idan ya zanto mahmud shi ya riga ali zuwa kaga da in kana son ka faɗi wanda ya riga zuwa ne da sai ka ce mai ja'a mahmudun wa ali amma anan gurin kawai so kace ka bada labari mutlaqal jam'i din kenan wa yutafu biha al mutaakhir al sabiq kuma akan iya kawo na karshe akan wanda ya riga zuwa kamar ka ce جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء علي idan ya zanto muhammad shi ne zuwa karshe ali ya riga shi zuwa wato dai atsafi da wawun baya nuna wa ya riga wani ina fata mu fahimta yanzu idan ka zo ka ce ra'aytu muhammadan wa aliyan ta iya haka suka shigo gaba ɗaya lokaci guda ka gansu ta iya ali ka fara gani sannan muhammad ta iya muhammad ka fara gani sannan ali lafazin wawun din baya tantance wa ya riga zuwa ko wa ka riga gani shi ya tadullu ala mutlaqil jam'i kawai da abin da take nunawa abubuwan guda biyu sun faru ba tare da fayyace ayyuhuma hasala awwalan qabla akhirih ina fata an fahimta kawai abin da yake nunawa ke sai ta ne
الف- ال- الثاني الفاء harafi na biyu shine fa وهي الترتيب والتعقيب ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول ومعنى التعقيب أنه عقيبه إلى مهلة da kyau lafazin fa idan an yi atafi da ita to ita da ma tadullu ala at-tartib wa at-ta'qib at-tartib wa at-ta'qib abu guda biyu suke nuna wa lokacin da aka yi adafi da fa na farko at-tartib cewa lafazin da ka ambata na biyu lalle na farko da ka fara ambata ya riga shi zuwa sannan kuma shi na biyan na farkon na zuwa ya zo ba tare da an samu jinkiri a tsakanin su ba shi ne cewa ma'anar tartib abin da ake nufi da tartib an na sani ba'da al-awwal lafazin na biyu ya zo ne bayan na farko ya riga ya zo wa ma'anar ta'qib ma'anar ta'qib kuma annahu aqibuhu bila muhla dab da shi ya zo ba tare da jinkiri ba muhla shine jinkiri ai bila ta'khir kun gane ko gashi nan zai baka misali kamar ka ce me له قدم الإنسان فالمسافر lokacin da kace kadima al-furqan fal musab kadima al-furqan al-furqan ai ma ya dawaki ke al-musab kuma matafiya a kasa kadima al-furqan fal musab to to lalle an yadda cewa al-furqan su suka fara zuwa sannan me sannan al-musafi amma shin akwai wani gap a tsakani ko wata ratan lokaci a tsakani babu waɗannan na zuwa kawai sai ga waɗannan su lafazin fa abin da yake fa'idantarwa ke ya dullu ala tartib wa ta'qib wannan na zuwa sai wannan kamar ka ce dakhala muhammadun fa zaidun muhammad na shigowa sai kuma zaidu shi ma yayi amma waye riga zuwa lalle muhammad riga zuwa amma hal wujid ta'khir wal muhlatu bainahuma la ليس هناك تأخير وليس هناك مهلة بينهما بل بمجرد ما دخل محمد قبل أن ينزل دخل عقبه زيد abin da fa take nuna wa kenan ina fata mu fahimta
إذا كان مجيء الإنسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة ka gani wannan zaka faɗi wannan larabcin ne kadimal fursanu fal mushatu idza kana maji'ul fursani sabiqan idan su mahaya dawaki su ne suka fara zuwa walam yakun baina qudumil fariqaini muhla amma ba samu wani jinkiri ba tsakanin su mahaya dawaki da kuma wanda suka tafi wa kasa wannan suna zuwa sai ga wannan su zo الثالث ثم وهي للترتيب مع التراخي ومعنى الترتيب قد سبق ومعنى التراخي مم.
أن بين الأول والثاني مهلة مم.
أو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة ثم muhammadan ثم محمدا عليه الصلاة والسلام lafazin summa daga cikin lafazza na atafi wato ainihin ana yin amfani da shi ne littartib ma'attarafi dan nuna ga wanda ya fara zuwa amma kuma tsakanin shi da wancan akwai jinkiri shine attarafi an gane ko attartibu ma'a attarafi wa ma'anar tartibu kar sabab ma'anar tartibu ya riga ya gabata wa ma'anar tarafi amma abin da yake nuna tarafi ai anna bainal awwal wa thani muhla tsakanin na na farkon da na biyu akwai dan jinkiri da tazarar lokaci kafin su kamar a larabci kace arsalallahu musa thumma isa thumma muhammadan alaihi wassalatu wassalam kaga anan lalle annabi musa aka fara aikowa sannan annabi isa sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan shin akwai tazara tsakanin kowa ba tazara akwai tazara tsakanin annabi Musa da Isa akwai tazara haka tsakanin annabi Isa zuwa turo manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai tazara ina fata mun fahimta shekara durin ruwa ma a tsakani haka kafin wannan yazo to abinda sunna take fa'idantarwa kan su kamar kamar ka ce darastu kitabal wudu'i fa kitabas salati fa kitabaz zakati ko da- darastu kitabas taharati فكتاب الصلاة فكتاب الزكاة wannan ya nuna cewa ka fara karanta kitabun tahara sannan a wannan amma kuma akif din su zai zama kenan amma idan ya zo akwai tarafi sai ka ce darastu kitabun taharati thumma kitabun salati thumma kitaba zakat wato akwai muhula bai nufa mace akwai muhula kamar ka ce darastu nahwa thumma sarfa thumma al-balaghata thumma al-adaba kaga akwai mai التراكي تسانوس لفظ دي ثم يدل على الترتيب مع التراكي فيكو مي
الرابع أو وهو للترتيب أو الإباحة والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع والإباحة يجوز معها الجمع فمثال التخيير تزوج هندا أو أختها ومثال الإباحة ادرس الفقه أو النحو فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه يجوز والنحو الجمع نعم. يجوز الجمع بين الفقه والنحو في الدراسة لفظ أو فيما تلقى cikin حروف العطف وهو في حرف أو ضمن للتخيير akan kawo shi a larabci dan zaɓi awul ibaha ko kuma dan nuna halacci idan an ce zaɓi a kawo abu guda biyu ba yadda ka ɗauke su duka ba sai dai ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya ka zaɓi ɗaya ka bar ɗaya shine at tafsir din al ibaha kuma dan nuna halacci wato in ka ga dama ka ɗauki wannan in ka ga dama ka ɗauki wancan to me bambanci tsakanin su shine to al farqu bainahuma anna at takhyira la yajuzu minhu ma'ahu al jam shi at takhyir ba za ka haɗa duka guda biyun ba idan an ce iftar hazain al amrayn dole za ka ɗauki ɗaya ne kai mai ka bar ɗaya amma idan an baka ibaha fa kana da dama ka dauki ɗaya kamar ɗaya kana da dama ka dauka duka dai ibaha ne la yajuzu al-jam'u la yajuzu ma'ahu al-jam' at-takhyir la yajuzu ma'ahu al-jam' wal ibaha amma ibaha fa yajuzu ma'ahu al-jam' ka iya hadawa duka guda biyu fa misalu at-takhyir kamar idan zaɓi za a baka sai a ce mai tazawwaj hindan aw uktaha kana da dama ka auri hindu ko kuma yar uwarta wato tana da yawa ko kanwa sai a ce to ko ita ko yarta ka ga nan an baka ne zaɓi in ka gara maka ɗauki da in ka gara maka ɗauki yarta ko kanwata amma ka haɗa su su duka ka aure su zai yiwu ba zai yiwu wa misalul ibaha amma misali na ibaha fa shine udrusul fiqha aw an-nahwa kana da dama ka karanta fiqh ko nahwu to kaga nan ibaha ne an gane ko idan ka ga dama ka dauki ɗaya ka bar ɗaya in ka ga dama ko me ka hada duka to abin da zai tantance maka wannan shine karina alama cikin alamomi fa inna ladayka min ash-shar'i dalilan ala annahu la yajuzu al-jam'u bayna hindin wa ukhtiha biz-zawaj dalili a shari'ance wanda ya nuna maka cewa ba shi halatta ka hada hindu da yar uwarta a aure wato ka auriya da kanwa lokaci guda wa an tajma bainal ukhtaini aga wannan ayana daga cikin hurrimat alaikum har aka zo kan wa an tajma bainal ukhtaini illa ma qad sala wala nashku fi annahu yajuzu al-jam'u bainal fiqh wan nahwi bid dirasa amma a wajen karatu ya halatta lokaci guda kana daukan darasin nahwu kana daukan darasin fiqh in ka gama wannan ka shiga wannan in ka gama wannan ka shiga wannan ka dauko wannan littafin ka dauko wannan amkan to lafazin au abin da yake fa'idantarwa kenan shine me at-takhayyib au al-ibaha jamil sai me
وهي لطلب التعيين بعد همزته na manta ya kamata da a ce kowanne daga cikin su muna kokarin kawo su ko cikin qur'ani ko cikin hadisi wanda su abin yi muku tsawo amma zai taimaka muku a madadin kawai a yi ta bada misalai na larabci da sai mutum yanzu mu fara daga kan wannan din mu fara daga au ina za mu samu au ta al-ibaha ko ta at-tasayyir a cikin alqur'ani mai girma bismillah malam ka daga eh yawa wannan au din ta me take ta ibaha ce ko ta tasayyir eh ku ku tsala shi mu da shi kadai ya kuka haka shi ya lalbo kayansa kuma sai sai ku zo an gane ku a hakikanin gaskiya wannan auren ta ibaha ina fata an fahimta tunda Allah na maganan cewa ya halatta ka ci abinci ko a gidan mahaifinka ko a gidan mahaifiyarka ko a gidan baffanka yan uwan mahaifi ko yan uwan mahaifiya duk inda ka je ka ci abinci ya halatta ina fata an fahimta لا جناح عليكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت كذا كذا او بيوت او بيوت او بيوت او او انا من تمتتي للعباد بذاك الزابي aka baka ba sai da in ka ta gidan mahaifi bai halatta ka ta gidan kanin mahaifi ko wan mahaifi ko ba zabi bane ba an baka menene ibaha to akwai wani wanda ya hango kuma ta audun laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata babu laifi akan ku ku ci abinci jami'an a haɗe wato ku zo ku yi ciyayya wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi au ashatar ko kuma kowa shi nashi daban wannan audin ta mace ce ta ibaha ce ba ta takayyur ba ce ta ibaha ce idan mutane suka ga dama kowa ya ta abinci sai idan suka ga dama kuma su yi mai su haɗa dan kana makwabci na sai a ce sai ka kawo kan wanka na kawo na mun aje mun tare in mun ga dama mu haka in ta mutu zo dai in ta mutu sai ba kowa ya nashi amma wanne ne yace tsakanin ci gaba ɗaya da ci a wale a ci gaba ɗaya yaki inda akwai nasu na hadisi da yake nuna haka na'am jamil wannan fakafaratu it'amu ashati masakin min awsati ma tuqimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba aw dinnan in tabi take ta takhir ce ta takhir ce dan ba za ka hada gaba ɗaya ba sai dai ka dauki daya gaba ɗaya ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan to shi kenan sai mu wuce gaba sai lafazin am
أم وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام نحو أدركت الفقه أم النحو lafazin am ana yin amfani da li talabi ta'yin kana neman ya tantance maka neman tantancewa ba'da hamzatul istifhami amma idan an kawo ta bayan alhamza ta alamar tambaya kamar ka ce da abokin zantanka a darsal fiqh amin nahwa shin nahwu ka karanta ne ko kuma fiqh anan gurin tatlubu minhu an yu'ayyan talabu ta'yin kana neman ya tantance maka wanne ya karanta an fahimta ku to ita ma za mu same ta cikin alqur'ani na'am eh aw la yastati an yumla aw la yastati ko am la yastati ne ko aw la yastati aw ne wanda kaga an mu ko muke ne ba na'am Allahu khairun amma yushrikun to ubangiji ta'ala shi ne wanda alkhairi ke hannunsa ko kuma abin da suke wannan li talbi ta'ini ko shakka babu domin a din na ahmadul islam am da ta shiga tsakiya wato kuma abin nan ce tun da anan gurin asalin kalmar yadda take a rubuta a cikin alqur'ani za mu ga haka ne amma to amma asali am daban sannan kuma ma daban sai aka yi idgami ko aka shigar da wannan miyo din da haka aka yi shidda a nan gurin amma asalin ta am ne daban الله خير أما يشركون وشك بابا لطلب التعيين نعم أأنتم أعلم أم الله أنتم أعلم أم الله للي هكذا وأنا ما لطلب التعيين أهن كوكومي إيه بنجوا جميل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها نسيت ما أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغوت أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغوت to makarba haka na kudu ala madad ba ma son yi dogon bayani amma a zahirin abin da yake nuna kenan sai dai da an je can cikin abubuwa kuma أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون karɓa dai haka saboda an fin wannan wato wato wani zai zo ce maka nan gulan ai ai daidai take da ma'ana bal ko take wannan ba za mu shiga wannan badun ba bal hum qaumun tagun ko na maka da ala kulli halin dai mun karba to ai wannan akwai am a ciki a wannan daban take da wannan daban take don ana son ka kawo wadda hamzatul istifhami ta riga ita mun gama da wannan ko sai lafazin imma bi sharti an tusbaka min
الثابت إما بشرط أن تسبق بمثلها وهي مثل أو في التأكيد معا وهي قوله تعالى فشد الوفاء فإما منا بعد وإما فداء ونحو تزوج إما هندا وإما أختها sai lafazin imma yana cikin huruful abasi amma bi sharti an tusbaqa bi misliha sharti shine idan wata imma din irin ta ta riga ta zuwa to ta biyan sai ta zanto harafin mai tace harafin abasi wa hiya mislu aw ita kuma daidai take da au wadda bayanin ta ya gabata fil ma'ana ne au din da take fa'idantar da imma a takhayyu wa imma al ibaha to haka imma ma take amma ita imma shartin sai an riga ta da wata yar uwarta sai zan to wadda daga yakan shartiya ce amma ita wannan ta biyun ta zo ne ta afa na hau qaulihi ta'ala kamar fa shiddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an kaga imma ta biyu din ita ce muke magana akan ta yanzu ita ma ta zama harful asaf wa imma fida'an wa nahu tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha jamil jiddan sai bal السابع بل وهي الاضطراب ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه نحو ما جاء محمد بل بكر ويشترط للعبرة بها شرطان الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة والثاني ألا ألا يسبقه ألا يسبقها ألا يسبقها استفهام ألا يسبقها استفهام ألا يسبقها استفهام نعم في بل وهي الإضراب تبال أنا أمفاني إسانا للإضراب الإضراب فيني كولي أبو ومعناه إذا كنا سنتسمى أن الإضراب جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه sanya abin da ya riga ya balɗin zuwa kamar ma bai faru ba shi ne kawo jumla ma ja muhammadun bal bakrun wato muhammadu bai zo ba bakr ne ya zo an gane ku wa istaratu li atafi biha sharfani ana bukatar sharafi biyu don yin amfani da bal wajen yin asali al'awwal na farko an ya kunar ma'atufu biha mufradan la jumla abinda za a yi atafin sa din ya zanto mufrad ne ba jumla ba an gane ku wasani sharafi na biyu Allah ya tsibika hasifam kada istifhamin ya riga bal din zuwa domin idan istifhami ya riga ban din zuwa to kuma ta zama ba ta afafi ba ke ta zama ta wani abin daban wanda shi kuma bayanin su zai zo nan gaba na'am
الثاني لا وهي وهي في الصمت أما بعدها نفس الحكم الذي ثبت بما قبلها نهو جاء بكر لا خالد
كيلا إتما حرفي للأبطي وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها tana korewa abin da ya biyo bayanta hukuncin da ya tabbata kan abin da yake kafinta lokacin da kace ja'a bakrun ja'a bakrun haka ne la khalid ja'a bakrun la khalid to kaga anan gurin ja'a bakrun wannan shine hukunci hakamta ala bakrin bi maza bil madid sai ka ce la khalid wato wannan hukuncin zuwa ɗin da ka tabbatar wa bakar shi ne kake kokarin kore shi gawa da khalid wato bakar ne ya zo ba khalid ba shi ne ma'anar cewa mai tamfi amma ba da ha nafsal hukumin lazi sabata lima kamla wato hukuncin da ya tabbata akan abin da yake kafin labin shi kake korewa abin da ya biyo bayan ta cewa ba ya tabbata da shi
التاسع لكن وهي تدل على تقرير حكم حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها نهو لا يحب الاتصال باطن المجتهدين ويشترط أن يسبقها نفي أو نهي أن يسبقها أو أن يسبقها نفي أو نهي وأن يكون المعطوف بها مفردا وألا تسبقها الواو جميل في لفظ لكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها واثبات ضده لما بعدها abinda lakin take nunawa tabbatar da hukuncin abin da yake kafinta wato abin da ya zo kafinta tabbatar masa da wannan hukunci bayar da tabbas game da hukunci wa isbatu diddihi lima ba'daha da kuma kore kishiyarsa ga abin da ya biyo bayan ta kamar me la uhibbu al-fusala la uhibbu al-fusala a nan gurin yake ba na son ragwaye ko kasalallu masu kasala lakin nan mujtahidina sai dai masu kokari ko masu kwazo an gane ko a nan gurin ka ba la uhibbul kusala lakin din nan bai take tabbatarwa tana nuna tabbacin rashin kaunar ka gawa ga masu kasala da kuma tabbatar da ita wannan kauna din gawa ga almustahidin shine tadullu ala takriri hukmi ma qablaha wa isbatu ziddihi lima ba'da an gane ko wato kaga kishiyar kasala shine mai kwazo to wancan baka son shi saboda kasala to wannan kana son shi saboda mai kwazon su ke da istihadi wa yashtaratu an yasbiqaha nafyun aw nahyun amma lalle ne ya zanto cewa annafu ya rigaye ta ko shi ko me ko annahyu akwai mace ne tsakanin nafiyun da nahyun annafyu shine me ko da zance annahyu kuma shine me hali akwai bambanci tsakanin ya za mu kawo jumla da za ta nuna mana bambanci tsakanin guda biyu mu kawo wata jumla da bata nan wadda za ta nuna koriya ko da ke wannan ta riga ta nuna koriya la uhibbul fusala hadha nafyu an gane ko lakin al-mustahidin an gane ko to sai wani ya kawo wata jumla da